إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف ترعاني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وفتنة الحاسة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الآباء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan zawiya mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau juma'a sha hudu ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma karatu ne na ruhul adabi wanda muke amfani da sharhinsa lub-lub wanda maulanmu shek abdullah musa dusu wanda yake gwamna road a garin kaduna ya wallafa mana kuma in ban yi kuskure ba muna nan ne a shafi na 177 malam ya ce daidai wa bidawamin kali malam ya ce wa minal jaridi bil inayati wal ihtimami an natanabbaha ala hadha shar ajwar tanbih malam ya ce yana da matukar muhimmanci mu ƙara mahimmanta faɗakar da al'umma da jan hankalin al'umma akan wannan sharaɗi domin mene likainan juminal ikhtilati zihiri domin kar mu sama cakuɗewan tunani ko kwakwalwa wala qabadul hasadi da kuma baganniyan nan na hasada ko alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbatu to shine wannan wala qabdul hasadi ko ko baganniyan nan na hasada alladhi yatakabbadu fihi man yadda'i bi anna hadha shart ya'ni iba'at at-tijaniyya at-turuq al-ukhra min turuq as-sufiyya ga wannan mutumin wanda hasada ta riga ta ci hasada ta masa katutu a cikin zuciyarsa wanda yake cewa wannan sharadin da dariƙar tijaniyya ta sanyawa ɗalibanta ko ta sanyawa almajiranta tana nuna wa sauran ɗariƙun sufaye ne cewa ita ce babba. Ba sun cewa ka san wannan sharaɗi na biyan ba an ce mutum ba zai ba zai haɗa ɗariƙan da wata ba ko? Shi ne sharaɗi na biyan mai kuskure ba. Kada mutum ya haɗa ɗariƙa da wata. Haka ne? To ya ce to wannan zaina da matuƙar mahimmanci mu ja hankalin al'umma. kada kwakwalwan mai zai ya cakuɗe kan wannan mutumin da yake yin magana cewa ɗariƙar tijaniya tana nuna jiji da kanta tana ganin ta fi kowa shi yasa ma ba ta son ma a haɗa ɗariƙar ta da wani malam ya ce wal amru bi khilaf ma yati ma yatazammuna al alhali sabanin abin da suke rayawa ne shine a ɗariƙar tijaniya ألا ترى ما لا يشي باك غني أن الطريقة التي لقنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه وخليفته أبا بكر الصديق تختلف مما لقنه غيره من الصحابة ما لا يشي شن كي باك غني ني cewa ɗariƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai wa sahabbansa ya laƙana wa sahabbansa musamman ma kaga daga cikin babban sahabi shi ma an lakana masa ga ɗariƙarka menene ake nufi da ɗariƙa ma tukunna a ce ga wani ƙayyadajjen aiki ga wani keɓaɓɓen aiki wanda za ka riƙa yi don saduwanka zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya babba cikin sahabbansa akwai sayyidina Abubakar ko to shine malam yanzu yake magana ba ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗariƙoƙin da ya riga baiwa sahabbansa sukan sha babban da wannan sahabin ko ba haka ba sukan sha babban da wannan sahabin wa inda talqinihi lam ya'murhu billadhi amara bihi ghayrahu lokacin da yake lakkana maka wannan to ba zai ce kuma abin da ce ma wancan shi ma ka hada da shi ba a'a wannan naka ne daban kai zaka rika yi misali mazala sallallahu alaihi wa sallama wani ya zo wurin sa aiko mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi yana son a kulli fi islami qawlan la saluhu ghayr mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗa mun wani abu a musulunci wanda zan rike wanda ba zan ƙara tambayan wani ba wannan abin ya wadatar da ni duniya na da lahira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kul amantu billah ka ce ka yi imani da Allah sun mastaqim sannan ka tabbatu akan haka duk abin da Allah ya ce ayi kai abin da ya ce a bari ka bari shikenan kai dariƙa ka kenan wani ya zo wurin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ausini manzala sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi ya ce la tadab kai dariƙanka la tadab kar kai fishi a rayuwanka har ka koma ga Allah in dai fishi ne kar ka yi shi haka gama rayuwanka ka mutu an gani ko wani ya zo wurin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce manzala baka gane ne wani manzala ce ban gane ka ba ya ce ai ni ne wanda na zo bara din nan da lokacin abu kaza ya faru manzo Allah ya ce ya naga duk ka canza yace manzon Allah tunda na bakka tunda na bakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ban ƙara cin abinci da rana ba azumi nake ta yi da daddare kuma ne ta yi na bibbini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ba da baka wadatu da azumin litinin da alhamis ba ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lafiyan da Allah ya bani tafi nan manzon Allah a ƙara mu manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce to an ƙara maka ka rika yin azumin ayyamil bidi ayyamil bidi shine ranakun da wata take yin haske din nan sha uku sha hudu sha biyar in ranakun sun yi ka rika yin azumi kaga zai hada da wancan zai hada da wannan kenan ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah lafiyar da Allah ya bani ta wuce nan ka ƙara mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kowane wata ka rika yin azumi so uku ya ce manzan Allah zai yi shi ma dai a ƙara mun manzan Allah lafiyar da Allah ya bani alhamdulillah mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce sum minal shaharul hurumi ko ashurul hurumi ka rika yin azumin watanni masu alfarma zulqa'ada zulhijja muharram sai aha rajab wace wari sune watanni guda hudu masu alfarma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya shaida mana haka cikin alqur'ani mai girma inda yake cewa inna iddatan shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum to aka ce wa'annan watanni masu alfarma ka rika azumtar su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma za a yi za a hada amma manzon Allah lafiyar da Allah ya bani da yawa ba manzo Allah kara mu Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da shi to ka rika yin azumi irin azumin annabi Dawuda kana yasumu yawman wa yaftiru yawma annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin azumi rana daya gobe ya huta rana daya gobe in yayi yau to gobe zai huta sai jibi sai ya ci gaba haka kwana ɗaya ya azumi kwana ɗaya ya huta ya ce to manzo Allah zai kage yanzu yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu siyami siyamu dauda kowa ya san wannan hadisin ai mafi mafi fitin ko mafi alherin azumi shine azumin annabi dauda alaihi salatu wassalam kana yasumu yawman wa yaftir yawma yana yin azumi yau gobe ya huta an mazala yace mafi biki ko mafi alheri kuma to mafi alheri gawa shine abin tambaya yanzu mafi alheri gawa ga shi wannan mutumin sahabin nan da ake kiran shi suna umamatul bahili domin shi ne ayyazo yake cewa a ƙara masa a ƙara masa sunan shi kenan uma abu umamatul bahili ga shi ko ko ga dukkanin sahabban manzon Allah ko ko har ga manzon Allah domin dai wannan hadisin ingantacce ne ba wani da gargada a cikin shi ko kuma manzon Allah ne ya faɗa abdul siyami siyami dawuda mafi alherin azumi mafi fitin azumi shine azumin annabi dawuda wanda ya kasance yana yi yau gobe ya huta to mafi fiti akan wa kenan akan wannan mutumin ko domin da shi ne mafi alheri entirely gaba daya da irin shi manzon Allah zai rika yi sai muka ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine yi azumin litinin sai yayi na alhamis ba sani ba ko cikin ku akwai wanda ya taba karantawa manzo Allah yana azumi yau gobe ya huta jibi ya dauka za ta ya huta ban sani ka san ilimin girma gare shi in akwai wanda ya taba karantawa ya agaje mu da Allah to afdalu mabibicin azumi gawa kenan ga wannan mutumin da aka bashi wannan dariƙar taka ta azumi dan wana daga wannan gaban ne za mu gano ashe ɗariƙa wani aiki ne da bawa zai rika domin samun Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa sai da kowane sahabi da abin da aka basa ko akwai sahabin da ya zo aka ce kullum ya rika yin wannan wardin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir dari kullum dari har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya masa babu wani bawa wanda zai aikin lada a yini da zai kamo ka lada sai dai in ya yi kamar yadda ka yi ɗari ɗin kuma ya ƙara ɗarikan da aka ba shi kenan kaga an ce wa sauran sabai duka su ta yi ba a ba su ba to shine nan malam yake maka magana wala ghairihi billazi lakana huwa iyahu ma min دوره أن يفهم منه العقل الروحي المنصف النظيف أن الطرق إلى الله تعالى كثيرة متعددة ما رأيك شيوا باب ولي دوري وند متم هنكلي زي إيا فهمتا مسمى ما متم منصف أنا كتير متم منصف شيني mutumin da kuna da sabani da shi amma wannan sabanin ba zai hana shi yayi maka adalci ba ba Allah ya faɗa Qur'ani ba wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu dai ko wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu ko ba ka ayin take ba haka ne ko ka san guda biyu ne suka zo wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa shine musif mutum da kuna da sabani da shi amma in ya tashi zai yi maka magana ko zai faɗi adalci a kanka ce duk da muna da sabani da wani a nan ya fi ni gaskiya inda yake da kuskure wuri kaza ne a fahimta na musif kenan shine ma yake magana to wannan mutum wanda yake da hankali wanda hankalin nasa kuma tatacce ne zai sani cewa anna turuka ila Allah ta'ala kasira muta'addida hanyoyi dariku na Allah subhanahu wata'ala suna nan da yawa ne sai wanda bawa ya zaba zai zaci a kaji ko kaji yan dariƙa sun fara cewa dariƙun ma suna da yawa a'a dan wana kwantar da hankalinka Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗa cewa hanyoyin nasa suna da yawa ka bi wanda za ka iya Allah subhanahu wata'ala yana faɗa cikin alkur'ani da girma yana cewa wattabi sabila man anaba ilayya kaga wannan tafarkin mutum ɗaya ne ka bi nashi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subul jam'i na sabil din wancan mutumin ko domin ka ce sabil singular ne kwara ɗaya kenan ko sabil kwara ɗaya subul jami a kwanakin bayan mun yi wani karatu shi dan haka muka ce sai wasu mutane sai su ɗauki aya ɗaya a Qur'ani su yi aiki da ita ɗayan kuma sai su yi aiki da ita wancan ayan da mutane suka yawan kawowa idan suna son su zagi yan ɗarika sai su ce Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallama khatana khatan ya tsara mana wani layi haka dogo a ƙasa a ƙarƙashin layin sai ya rika jajjan layi haka ko sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja wani layi dogo haka a cikin wannan dogon sai manzo Allah ya ja wasu kanana kanana haka sai ya ce wannan dogon da na ja shine hanya na riskan Allah kai tsaye shine ma'anar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai ya ce wala ka kalla kalmar da aka yi amfani da ita anan wala tattabi'u subula kar ku bi ƙanana ƙananan tafarki wanda manzon Allah ya jajja a bakin layi layin kaga anan wanda aka ce subula ko kenan wayannan subul din da Allah subhanahu wataala ya ce wa bayi kasbi subul shayatin ne hanya ne na shaytanu amma hanya ta Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce wanda ya dage ya ƙara dogewa za mu shiryar da shi tafarke tafarke mu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulu yadda aka ambaci subulu a can nan ma haka aka ambaci subulu an gane wannan to sai malam anan wuri yake ce maka cewa shi wannan mai hankali lafiyayye tsaftatacce ya sani cewa hanyoyi ɗariku wanda ake riskan Allah subhanahu wataala suna nan da yawan gaske يتخذ منها السالك الصادق ما يستطيع الدوام عليه حتى الممات سالكي wanda yake neman riskan Allah subhanahu wata'ala zai rike hanyar komawa ga Allah ne wacce yake ganin zai iya dawwama a kanta har zuwa mutuwa an gane wannan ko tunda hanyoyin suna nan da yawa kai da ma baka da wani shehi kawai ka ɗauki wani wurdi ne naka kana yi kullum za ka yi istighfari hamsin kullum kana to ai shi da ɗariƙanka shi da ɗariƙanka yanzu ‘ya'yanka da almajiranka da makwabta sun ga za su yi naka hamsin hamsin sai su je su ko sai su ce ɗarikan shehi ɗan lalu ko ɗarikan shehi ɗan lalu kaga naka kenan kai hanyar da ka rika kenan za ka je wurin Allah subhanahu wa ta'ala kullum ka dawwama domin dama an ce mafi alherin aiki abdul amal ila Allah adwamuha wa in kalla mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wataala kamar da Hausa kace aikin da Allah subhanahu wataala ya fi so shine aikin da ake dawwama kullum babu bashi sai malam yace shi saliki mai neman riskan Allah subhanahu wataala yakan duba ne ya gani wani hanya ne zai rika wanda kullum zai rika yin wannan abun babu yankewa har zuwa mutuwarsa li'anna mudawama alkhairi mulazimun lil khidma domin shi dawwaman abin alheri to yana tabbatuwa ne ta hanyar hidimta wannan abin kullum kullum Allah ya saka wa iyaye da alheri duk wanda ya taso da iyayensa zai ga kullum safe za su dauko Qur'ani su karanta ko baba ya tuna malam ya tuna shi ka gani ko kullum za su karanta akwai wanda iyayensa kullum sai sun karanta izu biyar ne ka'ida ne kullum sai sun karanta izu biyar wani ba izu biyar yake karantawa ba wani izu biyu yake karantawa saboda yana da uzurori da zai fita da safe ya je ya karanta amma wayanda suke gwanaye ne ko gangaran su ba wai ma su sauka ɗaya ba a ranar in suka yi sauka ɗaya in suka yi sauka ɗaya sai su ƙara da izu ashirin sai a ce mai mene mai tamanin misali man babu ya kiyaye wannan babu ya kiyaye ko yawa sai a ce mai tamanin Allah ke da kullum amma kullum sai ya yi izu tamanin in ya yi sauka ɗaya sannan sai ya ƙara da izu ashirin a sama wannan ɗariƙarsa kenan ɗariƙarsa kenan kai ma in za ka yi wannan ɗariƙar sai ka fara Allah Allah malam sai ka kama kawai wale saman lazama waktan fi kulli yawmin kaman lazama yawman wan qata sharan malam yace mutane guda biyun nan ba za su taba zama daidai ba da mutumin da ya lazumci abu kullum kullum kowane lokaci da mutumin da zai yi shi sau ɗaya sai bayan wata ɗaya sai ya ƙara haka ta ai ba za su zama ɗaya ba bayan ka karanta alkur'ani ka ji abin da Allah subhanahu wataala yake gaya maka kan abin da yake da alaka da alhairi Allah subhanahu wataala ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bautawa ubangijinka kai ta bautawa ubangijinka kar ka tsaya har sai mutuwa ta zo maka al-yaqinu anan ana magana ne akan mutuwa ba wai yaƙini na zuciya ba wannan aya yana daga cikin abin da wasu wanda Allah subhanahu wataala bai haska musu ba shedan ya shiga cikin kwalwan su yayi wasa da hankalin su suke amfani da ayan nan su fassara ta mummunan fassara su halakar da mutane sai su ce maka Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya ce ka yaqinu ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka idan yaqini ya zo maka a zuciyarka cewa lalle yanzu kai musulmi ne sai ka daina yin sallah ka daina azumi ka daina bada zakka giya ma ba haramun bace a lokacin sai ka rika sha tunda yanzu kai ka riga kai yaki cewa kai musulmi ne Allah zai faɗa wannan abu Allah ba zai faɗa wannan abu ba yaqini a nan wurin to tana magana ne akan mutuwa tunda mutuwa babu wani wanda yake kokonto a kanta ba wani wanda yake kokonto akan mutuwa kowa ya yadda mutuwa za ta zo ga can Allah ya ƙara maimaita maka hatta atanan ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى har sai da mutuwa ta zo mana to idan mutum bai yi karatu ba haka zai rika halakar da al'umma kalma ɗaya a larabci tana iya ɗaukan ma'ana ashirin da biyar ashirin da bakwai kalma kwara ɗaya kai ne za ka tsaya kalla wannan kalmar ta zo a nan wurin wani ma'ana take bayarwa wannan kalmar da ta zo a nan wurin wani ma'ana take bayarwa zan ba da misali duk wanda yake da dictionary na larabci ya je ya duba kalmar yadu yad ko ba hannu ba kenan to a larabci tana zuwa da ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai kai malami kai ne za ka kalla to wannan wurin me take nufi ai dama jahili ne zai zo ya tara mutane yana musu karatu wani ai ba jahili ba ne ko ya kamata sai ya yi karatu abin da aka rasa yanzu kenan mutum kawai ya je ya yi farfaru da babbaku kawai shi kira yanzu ya zama malami shi ma to kalmar yadu ita kadai kawai tana zuwa da ma'ana ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai da hausa ma haka ne ba kalmar hannu tana zuwa da ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai fiye da biyar ko ba mu fara ne a kawo na ɗaga hannuna wane nake nufi yanzu na ɗaga hannuna na yi haka ko saranda a aiki ba laifi ne ba na ɗaga hannu zai dai tambaya haba malam kai kuma malam rashidu yaya dai na ɗaga hannu dai zan yi tambaya ko zan yi kabbara yawwa to ka gani ba ma ya gyara mu ka gani ko na kawo takarda na samun hannu me nake nufi yanzu kaman signature ko na lura tsallami yana mun shishigi shishigi sai na sa mai hannu me nake nufi yanzu eh duka ko wai ba hannu nake faɗa ba har yanzu alhaji aikin nan ya gagara ba har yanzu an ki a bani ina ganin sai ka sa hannu me nake nufi ya taimaka sai ya sa baki wai ba hannu nake ta faɗa ba yanzu to a hausa kenan ba ya tunaninka da yaran da Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da shi wurin saukar da Qur'ani Allah ya ce mana to al yaqinu masu fassara shi da cewa wai idan ka bi cewa kai yanzu kai musulmi ne ka daina sallah hauka ne babu wani mutum wanda zai iya kwatanta maka addinin musulunci kamar annabi Muhammadu domin shi ne Allah ya saukar wa da addinin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani makami, babu wani mukami wanda ake kaiwa a musulunci wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kai shi ba har ya wuce shi. Amma ya daina sallah, ya daina azumi, ya daina bada zakka, ya daina sadar da zumunci, an taba ganin shi ya sha giya, an taba ganin shi ya bi mata, an gane wannan ko sai da masu amfani da wannan ayan su halakar da mutane shedan ne kawai yake yake musu kururuwa yana neman kwastoma ta hanyar su Allah ya ce mana malam yace kai dai ka sa a zuciyanka hanya ta Allah subhanahu wataala an aka kama ta ana dawwama ne ai ta bauta wa Allah babu fashi har sai yaqini ya zo maka wanda yake shine mutuwa da mutuwa ta zo shi kenan wannan kuma ka mutu ne sai ka je ka karin lara da ka tara kawai sai ka wuce aljanna Allah ka samu na ciki malam yace wa bidawamin qalil tastamiru ta'a minka bizikr malam yace ta hanyar dawwama akan kankanin zikirin nan da kake yi shine zaka dage da ci gaba da zikirin ba tare da yankewa ba wal muraqaba tare da kuma lura cewa wannan zikirin da nake yi ni ne fa na daukan ma Allah alƙawari kullun zai ko ko baban ka daukan ma alƙawari ai da baba muke daukan ma alƙawari zamu yi lazimi ranar da muka bar gida ai ba za mu yi ba ko to amma tun da Allah ne ka ɗaukan mu alƙawari kullum sai ka yi istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari to ko baban naka na nan ko baya nan ko shehin naka na nan ko baya nan dama tsakaninka da Allah ne kuma zaka cika Allah kuma ya faɗa cewa wanda yake yin alƙawari ya cika ba tare da ya goce ba shine mumin yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi ko Allah ya ce mana malam sai yake cewa wal ikhlas haka nan yayin da za ka yi wannan zikirin to ka yi ikhlasi a ciki ka yi shi don Allah ba dan ka burge wani ba ba dan kuma wani ya sha ka iya ba a kai dai kana yi ne don neman yardan Allah Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa an gana wannan Allah ya ce mana wal ikbal ala Allah yayin da za ka zo yin wannan zikirin ka tabbatar kawai yanzu ka zo fadan Allah ne ka zo fadan Allah ne kana gaka ga Allah ne kana ganawa da shi saboda haka wasa ko da waya ko da ƴan uwa da suke gefe ko wanda makamanci aka ce a shi yasa ma aka ce za ka yi zama ne irin zama na sallah zama na kamala ko ba ka ce ba zama na kamala yayin da ka so za ka yi azkaranka haka ake so ka yi bikilafil kathirin shaq al-mumil sabanin mutum ya ɗauki auradan da zai gajiyar da shi ya wahalar da shi kamar misali sai a ce ga wata ɗariƙa ita kullum sai an yi salatin annabi dubu hamsin istighfari dubu ɗari saboda kana yawan zunubi la ilaha illallah kuwa za ka yi ta kamar dubu arba'in in mutum ya fara wannan fa kwana biyu kwana uku zai ko da bai gudu ba da zai je kai da na sai da ban karba ba ko ba haka ba da na sani da ban karfa ba tun da kaga wancan wancan sahabin Abu Umama al-Bahili yana cewa lokacin da tsufa ya kama shi yake cewa da na sani da na hakura da abin da manzon Allah ya ce mini yanzu gashi tsufa ya kama ni ba na iya yin wannan azumin yanda aka ce sai yayi kwana biyar da ya azumi ba ya huta sai ya ƙara ɗauka biyar ya yi su a jere sai ya ƙara hutawa saboda tsufa ya kama shi amma yake tunda na riga na yi alkawari a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan yi ba tsayawa haka zan tayi har mutuwa na so wannan kenan malam yake karanta wannan ayan ka ji abinda Allah subhanahu wataala yake cewa fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura Allah yake fasbir li hukmi rabbika yi hakuri kan abinda ubangijinka ya riga ya hukunta maka wala tuti minhum asiman kar ka yadda kai biyayya ga wannan mutumin da yake da zunubi ko yake aikata zunubi ko yake umurtan ka da ka aikata zunubin wanda zai zo ya ce maka daina azkaranka da kake yin istighfari kana neman gafara wurin Allah salatin annabi kana neman lada wurin Allah da ƙarin kusanci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah kana yinta dan ƙara nauyin mizanin ka kai dan wana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah kwara daya za ta rinjaye duniya da abin da ke cikin duniya kawai sai wani mutum ya zo ya ce maka wai ka bari wai bauta ma shehu tijani kake yi to shine ai nan asiman asiman din yana daukan ma'ana da yawa an gani ko wala ta tsaye minhum asiman kar ka yadda kai biyayya ga wa'annan mutanen wanda asiman yana yawan saban Allah yana umurtan ka daga saba wa Allah ai saba alƙawari saban Allah ne ko ba haka bane au kafura ko ko mai kafirci ko ko mai butulcewa Allah subhanahu wataala Allah ya fi mana Allah sai ya ce wal kurisma rabbika bukratan wa asila kai ta ammatan Allah safe da kuma marice kar ka yadda ka tsaya kai tai da safe ka tsaya kai lazumin ka da yamma ka tsaya kai lazumin ka wani abu ya gitto maka baka samu dama kai lazumin ka ba da yamma to karama bayan sallar magriba mana dama ba ta samu da magriba ba to bayan isha'i karama a'a na asuba ne baka samu kayi ba a to in ka zo shago ka bude shago ba kustomomi sai ka fara yi an gane wannan amma tun da dai ka riga ka dauki alkawari aka ce daidai da minti ke kai da ka saba domin sabawanka zai shigar da kai karkashin masu saba alkawari ga Allah su kuma masu saba alkawari ga Allah wuta Allah subhanahu wataala zai sa su Allah ya yafe mana mu je malam yake cewa wa anna shartu salif yanzu za mu je sharadi na uku sharadi na uku ba shi bane ba ne ne ba ziyara wani wali wanda baya cin ɗariƙar tijaniya ziyara na neman madadi an gane wannan shine wannan sai malam yace to wannan sharadin shi ma za mu karatu a kansa malam yace lam yakun li yamna an nasu nasa afwan lam yakun li yamna an nasa iqamat ma huwa daruriyun fi din malam yace dariqat tijaniya bata zo ta hana mutane su yi abin da yake wajibi ne a cikin addini ba min silatul arham na sadar da zumunci wa tazawurul wuddi da kuma ziyaran nan na soyayya da kauna wa ziyaratul qubur da ziyartar makabarta ko kaburruka lil itibar dan kai itibari kai la'akari cewa wannan mutumin da na zo nan kabarin nan nasa na gaishi to lokacin da yake raye tsoron shi ake ji domin shi ne shugaban kasa sojoji ɗari biyu ke gare shi kamar za su wuce ma ko shugaban kasa na za su wuce ko to ka je ka gani kira doye ne kabarin nashi ma ciyawa yayi to ka kai ka zo makabarta sai ka lura cewa mutumin da sojoji ɗari biyu suke gade shi yau ga shi na a kwanci a nan wurin ciyawa ne yanzu akan kabarin ciyawa an gama da shi to kai da kake da hankali sai kalla ka ce eh ni da ba kowan kowa ba ba to shine al-i'tibar dan fada kuwa malam yace wa mene wal itti'as da wa'azantuwa yau ina fir'auna ba za ka je gan shi gashi nan ya ma bubushe mani ce wannan fa shine wai da yake cewa shi Allah ne yanzu ga abin da ya zama malam yake to dariƙar tijaniya ba ta hana mutane wa'annan ba ka je kai ziyara don wa'azi ka je kai ziyara domin ka shiga cikin tetayinka ka je gani babban limamin garin ku ya rasu kai kuma ma mu ba yaya aha in dai limamai yana rasuwa to ka tabbatar ma da kanka ma mu ma sai sun mutu to sai ka je ga, ga limamin nan ka ganshi a cikin kabari za ka yi wa'azi ko ba haka ba a shi ba liman bane babban malami ne a garin ya rasu yau ina malam dallaji an gama da shi ma sai ka je ka ga gashi nan duk tarin ilimin nan nasa yanzu gashi nan a kwanci ne wa'azi malaki ta ba bata hana wannan ba wa inna mallazi turda ala saliki tijani abinda dariƙar tijaniya ta shar'antawa mai riko gare ta an yatta ko an yatta an yatta ba'adahu huwa ziyaratul istimdadi wa tabarruk abinda ake nema shine shi wannan saliki da yake bin makarantar wani daga tijaniya shine ya nisanci ziyaran nan da yake cewa ya yi ta ne don neman madadi wata baruk da neman albarka wurin wannan mutumin shine aka hana a baya mun yi misali ko muka ce mutumin da ya sauka gidan shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya yi masa hidima goma ta arziki aka ci gaba da mai hidiman sai ya ce bari ya fito yana fitowa sai ya zo gidan mai anguwa sai ce mai anguwa wai da Allah ya bashi ya bashi naira ɗari dan Allah wannan mutum yana da hankali kai ba shugaban ƙasa ne mai masaukinka ya maka hidima ana ma kan hidiman irin ka dan fito shakata wannan kawai sai ka zo gidan mai anguwa kuma wai da Allah mai a musallama da mai anguwa da Allah ya ce maka mun da naira ɗari yaya akwai damuwa wurin to haka shehu tijjani yake shi ne shugaban waliyai ka je wurin wani kuma ka ce kana neman wani madadi haka ce ba shi yiwa cin fiska ne saboda haka sai aka hana to menene dalilin da yasa aka hana sai ma yake gaya maka sajjan lizzari'ati domin toshe dukkanin wata kafa in turikat maftuha in aka batta a buɗe yu'addi ila hadam shar'i sani zai kai ga rusa sharadin nan na biyu fa yatahadama ma'ahu al-awwal idan ka rusa sharadi na biyu to sharadi na farko shi ma zai rushe hatman kai tsaye la mahala ba maka ba لأن الذي أخذ يزور شيخا بنية أن يستفيد منه المدد ممن عنده من أذكار يكار يرمي نفسه في حبالة وعيد ما لا يتكاغا وانا متمم da yake kama hanya yana zuwa ziyartar wasu malamai da niyyar ya samu madadi a wurinsu mimman inda min alkari wanda kuma akwai alkari a wurinsu su ma daban nasu daban ya kawo yarmi na fi habalatin wa ilin kaɗan ya rage ya wurga kansa kaɗan ya rage ya wurga kansa cikin wannan tarko ɗin nan na azaba a sharɗi sani na warwarewan sharaɗi na biyun nan an gani ko au ko ko ma dai a madda nafsahu fiha ya riga ya wurga kai cikin azaba ai ya saba alkawari an riga an gaya maka wanda zai shiga wannan dariƙan ba zai hada dariƙan nan da wata ba ka ce ka yadda to kuma kawai sai ka zo ka hada zaka ka rusa ko to rusa alkawari kuma ka ga akwai damuwa a ciki ko ba haka bane Allah ya ce mana لأن من وقع في الشبهات ما لا يشي دومن دكان متمن ده يفاد في الشبهة وقع في الحرام يا فاد في حرام karra'i kai dai ka ɗauka kamar mai kiwon dabbobi ne ko yar'a haulal ima wanda yake kiwo a bakin gaba yushaku an yarta a fi kaɗan ya rage dabbobin nan nasa su haura cikin gonakin mutane wa min husu zanni yana da kyakkyawan zato na in ji malam a gare ka annaka kabirun bi anna sadda zari'a ko sadda zara'i cewa kai dinnan masani ne kwararre ne akan abin da malaman musulunci suke kira da sadda zara'i tosa dukkanin wata gaba wacce barna ka iya bayyana wa huwa man'ul wasa'il al mu'addiya ila mafasid shine toshe dukkanin wata kafa wanda ka iya kai mutum zuwa ga barna mabda'un mabda'un usuli malam yace asali ne na usulu ثبت الأخذ به وند أكي دوك أكا أكا كربيش وإطاء حكمه لكما بعد حكمتنسا ما يقول إليه من نتائج وند حكمتنسي كي زواغ في سامن نتيجة من تركي ميكو ما لا يتي فإن كان ما يقول إليه كو فإن كان ما يقول إليه زام يتي غبان كو متأيا ننتي كو متأوكو ونن برمت أوكو ونن أبرقجي نباكي مالا فإن كان ما يقول إليه mufsidatan najiratun fasida malam yace idan wannan kofar da aka bude za ta kai mutum zuwa ga barna wacce take kankanwa ka hafri bi'irin fi makanin gaira masruqin kamar haka rijiya a wurin da yake ba hanya bane wa kashful mar'ati al musinna da kuma yaya fiskan matan da take tsohuwa shekaru ya jata a gaban wanda yake ba ajnabiyanta ba a wurin a gaban wanda yake ba mijinta ba ba ƴaƴanta ba ta zo ta bude fiskanta aw jamima ko ko mummunan mace an gani ko ta bude fiskanta ita dai ga ta dai budurwa ne amma fiskan nata dai ba irin wannan an gani za a ta ka gani ko Allah ya bi mana a gaban al'ajani ga gaban wanda yake ajanib ne fasad fi mithli hada malam yace a toshe wannan kafa toshe kafa irin wannan hada mubahu wannan mubahi ne linadrati ada'ihi ila darari domin abin da zai riska zuwa ga cutarwa kaɗan ne wa in kana ma yaqulu ilayhi mafsatun rajihatun fasadi amma idan ya zamanto abin da zai bayi zuwa gare shi shine rajih na rajihar da barna ka hafar bi'irin kamar haka rijiya gairar masturatin fi makanin la yamuru fihi nas laylan a wurin da mutane ba sa wucewa da daddare a zo a haka rijiya kuma ba tare da an rufe ta ba wurin da mutane ba sa wucewa da dare aka ce to wannan kaga ba za a hana ba wa ka bai inabi li kamri kamar siyar da inabi ko dawa ga mutanen da suke yin giya an gani ko wa kashfi shabba aljamila wajha lil ajanibi kamar kuma budurwa kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa ta zo ta bude fiskanta a gaban samari kaga wannan akwai dan akwai dan damuwa ko fasad fi mithli hadha qarib min alwajibi malam yake toshe irin wannan kaban kaɗan ya rage zama wajibi sai a ce ma yarinyar nan kar ki ƙara zuwa wurin maza kina buɗe fuskanci an gane ko tunda barna zai iya biyowa baya ba shi bane zaki tama mata tare din ko ba haka ba to ai dalilin kenan sai aka ce to kaɗan ya rage a ce dole ne sai mata sun kulle fuska an gani ko wa man'uhu qaribun min al-haram hana wannan abun kaɗan ne zai iya zamantowa a ce ma haramun ne ko da ko ba a samu nasi ba malam sai ya ce wa nirjuhani adaihi ila al-mafsadati domin rinjayarwansa zuwa ga barna amma na ƙarshe wa in kana ma yaqulu ilayhi mafsadatan zahira amma idan ya zamanto barnan ga ta nan ne a zahiri cewa idan aka bar wannan kofan barna ne za ta fito a zahiri kowa na gani kurukuru yaqinan da yaqini ka hafri bi'irin gairi masturatin fi makanin yamurru fihin nasu lailan kaman haka rijiya a hanyar da mutane suke wucewa da daddare kuma babu murfi yaya haka ga za a hana ko mutane duk wanda domin duk wanda ya zo wucewa da daddare zai afka to sai a ce wannan haramun ne ce to ina aya sai a ce babu aya in ka ja kuma maka bulala ko ba gane ba mutum zai ce ina aya ko ba haka ba ina aya da Allah ya ce haramun ko tunda an ce wala ta kuma laysa wala ta wala ta wala ta qulu lima tasifu anfusukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al-kadhiba to sai mutun ya kirki wai ya haka rijiya a hanya sai aka ce mai haramun ne wannan sai ya ce maka ina aya sai ka ce to saurare sai ku samu bulala ku zazzane shi sai ka ce wannan shine hujjar mu Allah malam ko ba haka ba to kaga wannan saddu zara'i ne an gane wannan ko saddu zara'i malam sai yake cewa kamar kuma na biyu ka kalwatin bishabatin jamila ajnabiya kamar keɓewar budurwa ɗan ya jagab da saurayi su bi kawai a ɗaki kuma ba matan shi ba ba yaye shi ba ba kannuwarsa ba ajnabiya ce kaga shekan ne na hukun ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk lokacin da namiji da mace su kaɗai suka ke suka ke mantu to na uku su shedan ne to wannan kaga ya zama haramun ne wa musabahati ahli dur'ati dur'a ko wa musabahati ahli du'arati wal fujuri da kuma gaisawa da mutanen da yake fasikai ne da kuma fajirai malam yace a kaka koma kana mu'amala da su duk wanda aka san fajiri ne to ba za a rika mu'amala da shi ba sai malam ya kawo kan maganar da muke ciki yace wa kan ziyaratin lati tu'addi ila naqlil ma'ahadi kamar kuma ziyaran da za ta kai mutum zuwa warware alƙawarin da yayi wa adamil wafa'i bil uhuri da kuma saba alƙawari karya alƙawari fa misali hazihi malam yace misalai irin wayannan azzara'i haramun duka haramun ne yajibu saddaha wajibi ne a toshe su dukkanin abin da in zaka je kai ziyara sai ka saba alkawari ziyarar naka za ta kai saba alkawari aka ce ziyarar nan ta zama haramu ba sai an yi ta ba likauniha tuaddi ila ma huwa qat'iyyun al mafsada domin ita ne za ta kai ka kai tsaye zuwa ga saba alkawarin nan ko ku barna karara wa saddu zara'i mala yace saddu zara'i kuma mu'addiyatun ila irtikabil jara'im shine yake kai mutum zuwa ga fadawa zunubai wal kaba'ir da kuma kaba'irai wajibun wajibi ne a hana shi wa fatuha buɗe wannan kofar da za a ba mutane su rika aikata abin da zai kai su zuwa ga haramun zuwa ga aikata saban Allah malam shi haramun ne haramun ne saboda haka aka sa wannan sharadin kar ya zamanto mutum ya je ya warware alƙawarin sa Allahumma amfana bihi nan za mu tsaya in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura a kira sallah sai ina ganin babu tambaya Allah muna tawassuli da manzon an ce a sanar akwai taron zikiri na ƙasa in na ina nan yankin juma'a mai zuwa ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama da iko na halarta a babban masallaci na garin nan Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunan mana da shi lafiya jihar mu Kaduna Allah ya ƙara zaunan mana da ita lafiya kasar mu Najeriya Allah ya ƙara zaunan mana da ita lafiya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah subhanahu wataala ya tsare Allah ya maido mana da aminci dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaiwa da komowan mu akan hanyoyi da kaiwa da komowan dukiyoyinmu akan hanyoyi Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara tsarewa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabatan mu gaba da suka gabata Allah ya jaddada rahama a gare su wayanda suka saura da mu da su Allah ya sa mu gama da duniya lafiya zuri'o'in mu Allah ya ƙara sanya musu albarka wayanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wayanda suke kan kuskure Allah ya shirya dan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama jagororin mu Allah ya ƙara musu tausayin mu mai martaba Allah ya kara masa jagoranci Allah ya amfani da shi kan dukkanin abin da zai zamanto alheri ga garin da ko mutanen garin dukkanin abin da zai zamanto damuwa ga garin ko mutanen garin Allah ya cire hannunsa dan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hanyoyin samun mu Allah ya kara sanya albarka Allah ya kara budawa yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba kowa dai cikin sana'a su kirki Allah subhanahu wataala ya kara budi Allah ya kara albarka alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين